الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان الحادي والأربعون من شعب الحادي والأربعون من شعب الإيمان تحريم الملائب والملاهي المخالفة للشريعة shu'uba ta arba'in da ɗaya daga cikin shu'abul iman me wannan shu'uba daga cikin abin da zai tabbatar ma da mutum imaninsa imaninsa ya cika wanda al'imamul bai haƙi rahmatullahi alaihi ya kama ni guda saba'in da wani abu to akwai nisantar wasanni almala'i wasanni jam'i ne na mala'ab almal'abu المصدر الميمني أما جمع لكثرته المصدر لا يجمع قاعدة تنهو باء جمع مصدري أما إذا كثرت أجناسه جمع إذا جنس سيئوى توسيع جمع فكما يدخل سوى البيع سيكتشي البيوع مصدرين na albai'u bai'u kwara ɗaya ko albuyu'u cinikayya da yawa haka alfuhu jam'i na me na alfahmu haka al'ulum jam'i ne na al'ilmu dukkaninsu masadir ne to haka al-mal'ab al-mazdaru mimini na la'iba yal'abu mal'abun kamar yadda kuma wurin wasa ana ce masa me ana ce masa mal'ab wurin wasa al-malahi jam'i ne na al-malha al-malha shi ma al-masdaru mimini al-malha min al-lahwi lahahu yalhuhu ko lahahu ye wasan shi ye wasa da shi eh sai ya zama in abin ya shagaltar da mutum sai a ce alhahu alhaku muttakasuhu a gani ko yulhikum ilha'an shi malam yayi musu kaidi sai ya ce al-mukhalifati lish-shari'ati wanda suka saba ma shari'a ashe akwai al-mal'abu ghayru al-mukhalifi lish-shari'a akwai al-malha ghayru al-mukhalifi lish-shari'a akwai wasa da wargi wanda ba su saba ma shari'a ba ke mun gane wannan al-mala'ib din da al-malahi sune al-la'ibu da allahawun da kuke karanta a cikin Qur'ani sune dai wanda mun sha batun su ne bambanci tsakanin alla'ibu da allahu ga kuma al'abas ma to haramta su mutum ya nisance su yana cikin abin da ke tabbatar ma da mutum imani liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce ƙul ma inda Allahi khayrun min Allahi wa min tijara ƙul ka ce ma inda Allahi abin da ke wajen Allah na arziki khayrun shi ya fi minan lahwi fiye da wasa allahu nan shine kiɗa kamar yadda ya zo a fassara a aikace abin da ya faru shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wata shekara sun shiga yunwa ana sallar juma'a sai kawai aka ji an an kada an kada gangami bahaushe ya ce in kaji gangami da labari gangami ganga ce alama ce ta sanar da wani abu zai faru ko yaƙi ko an kawo abinci ko sarki na neman jama'a ko makamantan wannan yana ɗaya daga cikin wasa'il na ilami a da hanyoyin kafafen sadarwa na da to sai aka zo ana kiɗa mutanen da suka shigo da abinci sai suna buga wani abu na ganga ko suna buga wani abu dai da ke nuna cewa a zo to shine har sahabban annabi sama wasu daga cikin su suka bar masallaci suka tafi domin halin da ake ciki na yunwa aka bar annabi sama da tsirarin mutane annabi sama ya gama sallah da su to shine Allah ta'ala a cikin bayanin da yake yi ce kul ma inda Allah ka ce abin da ke hannun Allah wajen Allah na arziki khairun min lahwi shi yafi wannan wasan kidan da aka zo da shi wa min tijarati da kuma kasuwancin da aka zo da shi domin a tijaratu nan sahaba ha nau'un min lahwi domin an zo ana kiɗa alamar cewa ga kayan abinci an kawo mai son shinkafa ya zo mai son kaza ya zo mai son kaza ya zo to shi yasa Allah ta'ala ya ce qul ma inda Allah khayrun min lahwi min tijara ku duba ƙarshen sai aka ce wallahu khayrur raziki qul ma inda Allah min rizqi خير من الله من التجارة والله خير الرازق Allah shine mafi alkhairin waɗanda suke azurtawa so daga ko da ka zauna an gama sallah sai da aka gama sallah sannan ka zo zaka samu abincinka zaka siya ba tare da abincin ya kare ba wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam wa uhdirat al anfus shuh dan adam an sa masa kwaɗayin san dukiya shine ashuh to kun ga Allahu nan kenan akwai ayoyi da yawa da suka zo wa min nasi man yashtari lahu al hadisi li yudilla an sabili ko li yudilla an sabilillah akwai mutanen da suke siyan Allahu min al hadis Allahu min al hadis malamai da yawa daga cikin magabata sun fassara shi da ashiwal gila waka da ake ana rera ta da kiɗa ita ce ake ce ba Allahu ko lahul hadisi kun san kuma tasirin da waka da kiɗa ke da shi a cikin zukatan mutane hatta bahaushe cewa yi malam ba zai ce ba daɗi ba sai dai ce ba kyau kuma gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne malam ba zai ce kiɗa ba daɗi ba sai dai ce ba kyau an jarrabu mutane da shi to shi yasa akwai nau'in waƙen da aka halasta da kuma abinda an halasta alhuda'u mun taɓa bayani kan alhuda alhuda shine idan ana tafiya a samu wani ƙwararre wanda yake da murya mai daɗi ya riƙa maraƙuma waƙa yana rera musu baitota baitotan na wani zubin ba su da ma'ana irin waƙoƙin da makiyaya suke ma dabbobinsu za ka ji wani zubin ba su ɗauke da wata ma'ana amma akwai murya mai daɗi kamar yadda an jasha radiyallahu anhu ya shahara da wannan in yana yi an ce in yana wannan waƙoƙin ana tafiya raƙuma ba su gajiya sai dai a ga sun faɗi sun rafke sun mutu haka malamai suka ba da tarihi haka ibnu hajar ya ce a can al-isaba in an jashaye ana ya koro raƙuma yana waka yana waka yana maraƙuma waka to sai a tafiya kilomitoci barkatai raƙuma ba su nuna sun gaji ba su tsaya ba kawai sai zullo suke yi shi ne a baya manzon su sama ya ga yana yi raƙuma na zullo ya ce rifqan bil qawarir ya an jasha yace mata fa kake dauke da su kwalabe ne gilasai ne su ya za ya rika girgiza mata bai halarsa ana girgiza mata ba ka a hau mota a rika gudu da mata ko a hau express mashin a rika gudu da mata na bukatar a bi su a hankali su alkawariru ne su kwalabe ne su sai su fashi kuma kwalaben irin na asibiti hasan kwalba asibiti ta fi saurin ta fi kirantaka haka ake yin ta ko irin ta maganin nan to lahau kenan so da alhuda'u ya halasta an fitar da shi in ana da bukata shi ya halasta a yi haka nan idan ana mata su waƙensa a cikin gida lahawun su ne ya halasta su yi idan ana biki in ana biki babu laifi mata isu isu a samu mai dindufa ta zo tana buga dindufa kuma tana waƙoƙi sannan ya halasta na uku ran sallah ran sallah a bai yara su dan buga a cikin gida su samu ganga haka waje ko su samu dindufa su buga su waka akwai malaman da suke ganin ya halatta in za a tafi yaƙi a yi amma wanda muktalafin fi shi to to ababen wasanni daga duk sauran wasanni kuma wasanni waɗanda ba na hadisi ba ba na baki ba akwai wanda suka halasta ya halasta mutum ya wasa da matarsa ya halasta a yi wasa domin koyon harbi amma idan za a yi wasan nan domin koyon harbi to ka a yi amfani da abu mai rai annabi su sama ya yi hana a yi amfani da abu mai rai a matsayin karan bara shi dai a ɗauko abu mara rai a sa a koyi harbin da shi sannan ya halatta wasan doki a hau doki a yi tsere ya halatta a yi wasa a ruwa domin koyon iyo malamai suka ce duk wani wasa wanda ya kasance a cikinsa akwai manufa ta koyon jihadi ta koyon motsa jiki to babu laifi idan ba an samu wata ɓanna ba ce da ta biyo bayansa ya halasta a yi shi mun gane shi yasa ai malamai suke kama gane kwalla ai ai daga nan ne mas'alar kwalla take tasowa cewa malamai suna cewa asalin ta halafi الشيخ مشهور آل سلمان حفظه الله ينا da littafi da ya rubuta akan kwallo kuratul qadami ma laha wa ma alaiha sunan littafin nashi kenan kuratul qadami ma laha wa ma alaiha wallan kafa bala'o'inta da amfaninta in akwai amfanin sannan malamai da yawa sun kawo shurut nata in za a yi kwallon kafa me ya halasta me me me me sharɗan da ake bukata a cika duk wannan muna bayani ne saboda ana bayani akan almala'ib wasanni mun gane ولحديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن أبيه بريدة بن الحصين رضي الله عنه شي سليمان بن بريدة تابعين يي رواية دقبابنسا بريدة بن الحصين يتي عن نفسه ما يأتي من لعب بالنردشية دم متمن دي واسن قدو شيني نردشية با كلمة بتي تلارتي كلمة فارسية لا ربان زبن كل سكنشي عن نردو shi ne ƙwado wasa ne da ake yi kamar na dara domin koyon caca wane ya zo a sa ya sa naira kaza wancan ba ya sa naira kaza sai ai wata dabara in aka yi wani juye-juye da uwar aka fidda ita to shi kenan sai a ce wane ne ya ci shi duk kuɗin da aka tara sai a kwashe sai a bashi mun gane akwai ashitranju الشطرنج لدو كينا الشطرنج shi kuma shine lido lido dai da ake wannan malamai suna da tattauna akan mai hukuncin nardashi dai sun yi kusan sun yi ittifaki akan haramcinsa ko da ka samu sabani sabani ne wanda yake la yu'taddu bihi ba za a tsaya a kallai ba la yu'taddu bihi ba za a tsaya a kalle shi ba amma malaman fiqh sun yi sabani akan shitranj al-imam malik ya fi zafafawa akan shitranj ma akan nardashi eh lido a wajen al-imam malik ya fi tsanani fiye da fiye da wannan kwado din da ake yi lido wannan lido na lido fa wannan lido din na faranti ko ba a faranti ake yin shi ba a faranti ne ko to shi ne a shitaranju to manzal su mai ce malla'iba bin nar da shiri duk wanda ya wasan kwado faka annama sadara ya da fi lahmi khinzirin wa damihi misalin sa kamar mutumin da ya je ma kansa fenti ne ya je ma kansa fenti ya shafa ma kansa fi lahmi khinzir ya sa hannunsa a cikin naman alade wadanihi da kuma jinin alada malamai suka ce duk abin da haramun ne shi sai aka kamanta wani abu da shi to yana nufin wannan abin shi ma haramun ke da me ya haɗa musulmi da naman alade ko wani ya haga hanyar da suka haɗu naman alade abin da ya haɗa musulmi da shi me ya haɗa musulmi da naman alade illa mun tsira kawai za ku ce mun sai dai mutum ya shiga cikin matsi ko a daji ba gida gaba ba gida baya sai ya ga alade kuma zai mutu in bai ci aladen ba ko to kaga a nan ne abin da ya hada shi da alade amma ba nan ba me ya hada musulmi da alade ba abin da ya hada musulmi da alade alade ya can musulmi ya can to haka ake buƙatar ya kasance musulmi ya zama tsakanin shi da dara ko irin mugayen wasannin nan da yara suke gasu nan duk daga su ne ake koya ga ta nan yau ta bayyana manya-manyan mutane sai su je su sai kati na Neja Belt. Manyan mutane an ban labari aka ce babban mutum da iyalansa sai ya aika yaro ɗan ƙarami a je a siyo mishi ya zo ya shige ɗaki ya je kuma an ba da labari ana ba da labari an ce yanzu ya kai mu har gidajen boka ake zuwa gidajen bokaye matsafa sai su je su yi musu duba. shi shedanin shedanin boka sai ya amfani da shedanin aljani ya dubo mishi ya ce mai ai kaza kaza kaza kaza ne yau za a buga da kaza da kaza da kaza kuma kaza za a yi karfe kaza wance za ta ci kaza kulub kaza za su ci kaza za a yi za a tashi wasan ɗaya da ɗaya za a tashi wasan biyu da biyu za a tashi wasan ɗaya ya ci ɗaya bai ci ba ba su makamantan yin waɗannan abubuwan na ɓanna wannan musiba ce ta shigo cikin al'umma Allah shi kyauta to dai yin waɗannan wajibi ne a mutane nasiha a musu wa'azi a kai haramun ne bai halasta ba amma wasa wanda ya halasta duk malamai sun yi bayani a kansu mutum zai sha mamaki idan ya ɗauki littafin al-imam al-qayyim al-furusiyya yana karantawa abin zai ba shi sha'awa ya burge shi ya tabbatar da yadda musulunci ke da wayewa kuma yake son mabiyansa su zama wayayyu kada nau'uka na motsa jiki na wasanni waɗanda suka halarsa a cikin shari'ar musulunci yana da kyau mutane su su san irin waɗannan Allah ya ganar da mu assalamu alaikum